أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين يوم عشرين جوات الربيع الثاني شاترني sha tara ga watan rabi'u Sani, hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya bayan da muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ainihin wato muqaddimatul iziya wato na babban malami abul hassan ashazili wanda muke bibiyar sharhi na babban malaminmu profesa muhammad mansur sokoto hafizahullah a cikin littafinsa mai suna fato rabbil bariya bi adillatil izziyyati fi fiqh al malikiyya wannan kuma shine darasin mu na 42 a cikin wannan littafi 42 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna matsaloli na abin da ya shafi sake sallar farilla a cikin jam'i idan mutum bai riski raka'a ko ɗaya ba a jam'in farko mun tattauna sosai mun ji kuma yadda malamai suka kawo dalilai da hujjoji akan abin da suka tafi a kai sannan mun shiga fasalin da yake bayani akan shuruɗin imama sharaɗan limanci inda mun karanta sharafi na farko shine a fahara wannan ba mu ja wani dogon bayani ba a kai domin ainihin wato matsalar sarki ya zama sharafi na limanci abu ne wanda yake a fili a inda muka tattauna shine a wato a sharafi na biyu game da an yakuna ma'muman ومن اقتدى بمسبوق او بمأموم ظنه اماما بطل صلاته anan ne muka tattauna akan kabiyar matsalar bin masbuki sallah inda mana yace akwai wato sura guda uku ta bin masbuki sallah sura ta farko shine mutumin da ya zama masbuki ya tashi an wato an wuce shi da raka'a ɗaya ko fiye da haka ya tashi zai ci ko abin da aka kubce masa ko aka wuce shi wani shi kuma ya zo ya bi shi wannan sifa ta farko kenan sifa ta biyu shine masubuki ya bi masubuki ana shi wannan ya tashi yana cika sallah sai shi kuma wani masubukin ya zo ya bi shi kaga can masubuki ne ya tashi yana cika sallah bayan liman ya yi sallama sai wanda bai riski jam'i ba kwata-kwata na farkon sai zo ya bi shi wannan sura farko kenan sura ta biyu kuma masbuki ya yi koyi da masbuki masbuki ya yi koyi da masbuki sufa ta uku shine wato mazauni ya yi koyi da ɗan uwansa mazaunin idan limamin su matafiye sallama wannan matsaloli guda uku su ne muka tattauna a kansu muka ce malamai sun samu saɓani game da hukuncin al'itimamu bil masbuki bin masbuki sallah muka ce akwai maganganu guda biyu to mun karanta magana ta farko maganar hanafiya da malikiya inda su suka tafi akan cewa baya halatta wato al'itimam bil masbuk wato bin masbuki sallah kuma suka ce lallai duk wanda ya bi masbuki sallah to sallah ta bace ba ko da yake su malikiya sun dan yi bayani suka ce idan ya riski raka'a guda tare da liman ko fiye da haka amma idan bai riski raka'a ko ɗaya ba to za ta iya inganta misali masubukin su a malikiyance idan masubukin ya riski raka'a ɗaya ko fiye da haka to idan wani ya zo ya bi shi tsallasa mace ba amma idan shi ma masubukin ya zo ya tarar da ana zaman tahiya na karshe ta karshe zaman tahiya karshe bai samu raka'a ko ɗaya ba to sai wani ya zo ya bi shi lokacin da ya tashi yake cikin sallah to suka ce wannan za ta iya inganta sun ka kawo maganganunsu kuma da amsoshi da jawaban da aka ba su da aka yi tsaye za mu shiga alƙawlin sani ne قال المؤلف رحمه الله تعالى القول الثاني وهو قول الشافعية والمالكية قول نبي أكن شافعية والحنابلة نعم أكن قول نبي وهو قول الشافعية والحنابلة واتو قول الشافعية دكما حنابلة su kuma menene ra'ayinsu game da bin masbuki sallah bil asahi cikin zantuttukan su mafiya inganci wa huwa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiyyah kuma wannan abin da suka tafi a kai shi ne abin da shekul islam ibn taimiyya shi ma ya tafi a kai annahu ya juzu ne itimamu bil masbuki suka ce su ba sa ganin wata illa suna ganin halattin bin masbuki sallah mutum ya zo ya tashi yana ciko sallah kai kuma ka shigo masallaci ka tara an idar da jami'a amma ga wani yana ciko sallah kai kabbara harama kai niyya ka bi shi to shafi'iya suna ganin baka da matsala haka hanabila suna ganin babu damuwa kamar yadda an koma cikin littafin tuhfatul muhtaj na imamu wato al-hafizul haitami mujalladi na ainihin bakwai shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya da kuma nihayatul muhtaj na malar ramli shi ma a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da uku da kuma al-mubdi al-mubdi wato sharhi ne na al-muqni wato shi kuma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ashirin da hudu da kuma al'insaf na malam mardawi shi ma a mujalladinsa na biyu shafi na talatin da shida da kuma muntahal iradat ko da yake shi muntahal iradat yawa da muntahal iradat shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ɗaya annahu yajuzu al-i'timamu bil masbuq ya halatta abi masbuki sallah kai koyi da masbuki wata sihu salatul mu'tammi bihi kuma sallar wanda ya koyi da shi tana inganta wa zadal hanafiya wa zadal hanabila hanabila suka yi ƙari suka ce illa an takuna juma'a sai dai idan sallar juma'a ce to su suna ganin su hanabila suna ganin idan sallar juma'a ce ba za ka bi masubuki sallah ba da ba ta gane kaga kamar yadda can a kaulin farko muka ce malikiya su ma suna da wani tafsiri to a nan ma hanabila suna da tafsiri tafsirin hanabila shine ainihin wato a idan sallar juma'a ce su ma ba su yadda ka zo ka yi koyi da masubuki misali an yi sallar juma'a mutum ya samu raka'a daya ya tashi yana cikowa kana zuwa ka tara an idar da sallar juma'a to a nan hanabila suka ce ba za ka bi wannan mai ciko sallar juma'a ba za ka bi shi ba wastadallu bi adillatil atiya wannan rukuni na biyu na malamai sun kafa hujja da dalilai masu zuwa na farko hadithu ibn abbas radiyallahu anhuma hujjarsu ta farko ta a iya bin masbuki sallah shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ana yace bittu inda qala fi maimuna Abdullahi dan Abbas yace na kwana a gidan innata ma'ana yar uwar mahaifiyarsa kenan na kwana a gidan innata mai suna maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم ينا وجنتا معنى أقوى واتو في تلك الليلة أو نندر معنى رنجر كنت صورا قوانا تكينا فتوضع لو كتب شي عبد الله بن عباس ينا يارو سيتي ورزي جيجرين إن نسي قوانا إرقو ما يجيسا sai aka yi sa'a kuma a ranar annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanta zai kwana yace fatawadda sai annabi yayi alwala thumma qama yusalli sai tashi yana sallah faƙumtu Abdullahi dan Abbas ya ce sai na tashi ni ma sai na je nayi alwala da na zo faƙumtu an ala ya sarihi sai na tsaya a hagun Annabi sallallahu alaihi wasallam hagu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tsaya ana fa akhazani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo ni fa ja'alani an yaminihi ya sanya ni a damansa kaga wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da wa ya fara sallar shi kada ya fara sallah kila ma an yi raka ɗaya ko wani abu mai kama da haka domin lokacin an ta da sallah annabi ya zo ya fara sallah abdullahi dan abbas ya tashi ya tafi ya je ainihin wato ya kama ruwa ko ya alwala sannan ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu lokacin da ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sallah shi waye masbuki ne ko to sun kafa hujja da wannan hadisin na ainihin wato abdullahi dan abbas cewa ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta da sallah su shi kadai yana sallah shi kadai sannan ya zo yi koyi da shi wannan hadisin hadisi ne wanda yake a muttafaqun alai hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi na 666 Imam Muslim hadisi na 763 حديث أنس رضي الله عنه الثاني وتو دليل سنبيه حديث انس رضي الله عنه قال حديث انس الله يقرا مسا دايتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان suka ce ai manzon Allah ya kasance yana yin sallah a cikin watan Ramadan faji'itu ana ta ce manzon Allah yana sallah cikin Ramadan sai na zo fa qumtu sai na tsaya ila jambihi a gefensa wa ja'a rajulun akhar wani mutum shi ma ya zo fa qama aidan shi ma ya tsaya tare da ni hatta kunna rahadan har sai da muka zama wani adadi na mutane muka zama wasu jama'a haka falamma ahassa annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa ba shi kadai ke sallah ba mun zo muna bin sa falamma ahassa annabi sallallahu alaihi wasallama anna qalbahu yayin da annabi ya fahimci cewa muna bin sa muna bayan sa ja'ala yatajawwazu fi salati sai ya takaita sallah wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari da hudu qalu suka ce haitu sabata fi hadain alhadithain tunda ya tabbata a waɗannan hadisan guda biyu tahawwulil munfaridi ila imami mai sallah shi kadai kaga ya rikide ya zama liman annabi sallallahu alaihi wasallam duk a waɗannan hadisan guda biyu shi kadai yake sallah amma daga ƙarshe sai zama mai sai zama liman ashe zai iya yi wa almunfarid ya koma ya zama liman fala mani amin tahawulil masbuki kenan ba abin da zai hana masbuki fi ma ya kabihi cikin abin da ya tashi yana ramowa min salati na sallarsa ila imamin ba abin da zai hana shi shi ma ya juya ya rikide ya zama liman an fahimci matsalar yawa idan almunfarid zai iya rikidewa ya zama liman daga sallah shi shi kadai aka san ya gama sallah kuma ya zama liman to ashe wanda ya tashi shi ma a matsayin sa na masubuki ya tashi yana cikin sallah kan ya idan da sallah zai iya barin masubuki ya koma liman ba abin da zai hana haka li'annahu fi hukmil munfarid domin duk lokacin da masubuki aka sallame sallah ya tashi zai cikin sallah to ai shi ma hukuncin sa ɗaya da mai sallah shi kadai kaga mun koma magana da muke ta ishara ta malam Abdulrahman al-Akhdari cewa fa huwa kalmusalli wahdahu kamar mai sallah shi kaɗai ne da haka lokacin da babu ya tashi yana rabo sallah in ka tashi in ka zo ka bi shi ka buwa ka bu almusalli wahadahu بدليل أنه يقرأ ويسجد للسهو إذا سهى دليل شين أنه يس- يقرأ زي كراتو ويسجد زي سجد للسهو إذا سهى زي سجد الربكنوا إذا يربكنوا تفضل غني وثبت في السنة أيضا ما يتي كما يثبت لي السنة حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول متين دخل المسجد يا شبو مسلاتي بعد انتهاء الصلاة بايما يدد صلى قال سيتي على رجل يتصدق على هذا فلا أسامو wani mutum ba ya yi wa wannan bawan Allah sadaka fa yusalli ma'ahu ya yi sallah tare da shi wanda wannan hadisin shi ma mun karanta shi a baya ko hadisin Abu Dawud hadisi na 574 wannan yana daga cikin dalilan su ainihin wato da suka kawo kama annal intiqala wannan shine kamar dalilin su na uku kenan ina fata an gane dalilin su na hudu كما أن الانتقال من إمام إلى إمام آخر أيضا ثبتت به السنة كما يندى الانتقال من إمام wato shiratuwa daga wani limamin ila imamin akar zuwa wani limamin daban shiratuwa da tasowa daga ƙarƙashin jagorancin wani liman zuwa wani limamin daban tabbatar bihi sunna wannan shi ma sunna ta tabbatar da shi wa zalika fi hadisi ummul mu'minina aisha radiyallahu anha wannan ko ya tabbata cikin hadisin uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda fi istikhlafin nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya khalifantar da sayyidina Abubakar yana ibantar da shi yace ija sallah wa fihi a cikin wannan hadisin fa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hatta jalasa an ya sare Abubakar har ya zo ya zauna a hagun sayyidina Abubakar qalat dan Aisha ta ce fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas jalisan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah da mutane shi yana zaune wa Abubakar qa'ima sayyidina Abubakar shi kuma yana ainihin wato tsaye ya qatadi Abubakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadin nasu bi salati abi bakr su kuma ragowar mutane suna koyi da sallar sayyidina abubakar farko waye liman din na'am waye limamin farkon sallar sayyidina abubakar Na'am? Farkon sallah da ke tambaya waye liman? Na'am? To ka sake bin karatun mu, ka sake ka biyo mu. Waye farko limamin? Wa aka kalifantar? Waye kalifantar da shi? Khalifa a ne. Kenan waye fara sallah? tambayar ta gaske ba ta dai mun abin nan ba ai kafin a zo magana koyi aka ce ya kaji kwantar da shi ya ja sallah wa ya fara sallah kenan to ai shi ne abin da ake so ka gane ka gane cewa farko shi ya fara jan sallah daga baya kuma sai waye ya zama liman da kaga a sallah ɗaya kaga shine a intiqal min imamin ila imamin akhar shine abin da ya sa malaika hadisi al intiqal wato min imamin ila imamin akhar yanzu kaga farko an sayyidina abubakar ne yake sallah sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan ji karfin jikin sa yaji zai iya fitowa da aka yi fito an fara sallah ba zai iya tsayuwa ba sai ya zo aka zaunar da shi a kusa da sayyidina abubakar zaunar da shi da aka yi a hagu da sayyidina abubakar ina ba ta gane sai ya zamana shi yana jan sallah sayyidina abubakar yana koyi da shi su kuma sauran mutane suna koyi da sayyidina abubakar ina fata an fahimta yanzu ka gan ka kalli wannan hadisin wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 681 Imam Muslim hadisi na 418 yace wa sabata aidan at-tahawul min wannan kaga kenan al-intiqal min imamin ila imamin akhar yanzu farko da su mutane suna liman wato limamin su sayyidina Abubakar ana cikin sallah kuma sai suka bar suka tashi daga sayyidina Abubakar sai suka koma bin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu al-intiqal min imamin ila imamin akhar ina ga ina fata an fahimci wannan yanzu kaga daga wani liman sun koma bin wani liman din sai ce wa sabata aidan at-tahawul min ma'mumin ila munfaridin sannan hadisi da ya tabbata har wa yau wato at-tahawul juyawa min ma'mumin daga mutum shi mamu ne da ila munfaridin ya koma zuwa mai sallar shi kadai kama fil masbuki kamar yadda mas'ala take a cikin masbuki wa kama fi man faraka imama kamar yadda kuma hukuncin yake ga wanda ya rabu da limaminsa misla ma ma fi qissati mu'az kamar irin abin da ya faru a kissar mu'az daga mamu mutum ya koma yana sallah shi kadai yanzu a kissar mu'az ai an karanta hadisin cewa mu'az bin jabal yana zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah isha sannan kuma a can abin nan unguwarsu ta uba shine liman ko saboda haka wata rana ya zo ana kiran sa da ya zo zai sallah sai doguwan karatu yana jan dogon karatu sai wani sahabi ya ji shi ba zai iya jurewa ba ya gaji ga zaman jira kawai sai ya ja da baya sai ya me a lokacin da kaga da shi menene mamu ne yana bin mu'az kuma daga ƙarshe sai mai sai ya janye zama wa sai zama almunfarid mai sallah shi kadai a fahimci wannan to kenan kaga ashe canzawa a sallah dan daga liman mutum ya zama kaza da kaza ya zama kaza wannan duk ba abu bane sabo ina ba ta gane yana daga cikin hujjar waɗannan malamai na biyu cewa dan haka dan an ce masubuki asalinsa masubuki ne daga baya ya rikide ya zama liman ai ba wani rigima shi da masubuki ne an tsere masa amma ya tashi yana ciko sallah a cikin ciko sallan nan sai kuma wani ya zo shi ma ya bi shi yanzu lokacin da wani ya zo ya bi shi ya tashi daga masubuki ya komawa liman na fata mun fahimta na biyar wan aqada ijma'u sahaba ijma'in sahabbai ya kullu ala mashru'iyyati al-istikhlaf akan shar'antuwar kalifantarwa a kalifantar da ana cikin sallah a canza liman a wa wani wato a istikhlafi a kalifantar da wani wa fihi a cikin wannan matsala ta hawulil ma'mum akwai rikidewar mamu ila imamin kuma ya zama liman ana samun haka mamu ne asali da aka fara sallar mamu ne amma kan a gidan da sallah kuma sai ya samu promotion sai ya zama liman wannan ma ba ba ba wani rigima anan ko ana samu haka kama fi asari amr bin maimun kaman yanda yazo cikin asar da aka ruwato daga amr bin maimun fi qissati maqtali umar bin al-khattab radiyallahu anhu a cikin labarin kashe sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda wa fihi a cikin kissar wa tanawala umaru yada abdurrahman bin awf faqaddamahu sayyidina Umar sai ya lalubo hannun Abdurrahman bin Auf faqaddamahu sai ya gabatar da shi lokacin kafin a soki sayyidina Abubakar shine liman sayyidina Umar amin kafin a soki sayyidina Umar shine liman lokacin da aka soke shi yaji ba zai iya ci gaba aka soka ba wannan kuka din ko yaji ba zai iya ci gaba da sallah ba sai ya laluba sai kamo hannun Abdurrahman bin Auf a lokacin da ya kamo hannun abdurrahman shi abdurrahman menene na mamu faƙaddama sai ya gabatar da shi yanzu ya zama wa ya zama liman daga mamu ya koma liman kuma yadda imam bukhari ya fitar da wannan asar din hadisi na dubu uku da ɗari bakwai ba a tamma bihim sala da aka abdurrahman bin auf shine ya cika wa mutane sallah وكان ذلك بمحضر بمحضر من الصحابه kuma wannan abu ya faru a gaban sahabbai wa gairihim da wasunsu wa lam yunkirhu munkirun wani mai yin inkari bai yi masa inkari ba fa kana ijma'an sai zama ijma'i inda duk sahabbai suna nan waɗanda ake yi itibarin su suna nan a masallacin abin ya faru sayyidina Umar ya kama wannan a sayyidina Abdurrahman bin Auf ya gabatar da shi cika sallah babu wanda ya ce an yi kuskure ka duba al-mughni na ibnu qudama mujalladi na 1 shafi na 779 fa fihi dalilun a cikin wannan kissa akwai hujja ala akan cewa anna salata cewa sallah ta sihu bi imamain tana iya inganta da limamai guda biyu limamin farko ya samu matsala a jawo wani liman su zama wato ya zama liman na biyu wa yasiru al-mamum imaman kuma shi mamu ɗin a rikide ya koma ya zama liman. Na ba ta gane. Kamar yadda kuma kaga zai iya yiwa shi kansa liman ya koma mamu. Ko? Mai doki ya koma kuturi. Zai iya yiwa liman ne shi ya koma mamu. Ah, yanzu yana sallah alwalarsa tauro ne. Sai ya jawo mamu, yanzu mamu ya zama sai ya sanya ya sake alwala yana sake alwala sai ya zo shi kuma sai ya zama liman kuma ya komawa fala in jaza tahawulul tahawulul ma'mumi ila ila imamin idan har ya halatta mamu ya koma liman wa tahawulun niyyati min al-itimam ila al-imama kuma zai iya halatta niyya ta canza daga koyi zuwa ga limanci fil jama'atil ula a cikin sallar jam'i ta farko jaza zalika ba'daha to hakan ya halatta ba'daha bayanta idan a sallah guda jam'in farko irin wannan sabatta juya ta samu kuma malamai suka ce yayi to ashe a cikin jam'i na biyu ma zai iya halatta an fahimta sai suka ce jaza zalika ba'da bayan wannan jam'i a shakan zai iya halatta ma'ana zai iya halatta kaga can ga liman ya koma mamu ga mamu ya koma liman da a cikin sallah guda to ba in hakan ya yiwu to kuma ya halatta to babu abin da zai hana kuma cikin wa'annan wa'anda suka fi sallar akwai wani wanda an tsere masa ya tashi zai ciko sallah ba abin da zai hana kai kuma ka shigo masallaci ka an idar da sallah ma ga wani masubuki yana cika aka bi shi ba abin da zai hana haka mako hujjarsu ta shida wastadallu kadhalika bi umumi adillati fadl jamaa sannan har wayo sun kafa hujja ma da wato fadin dalilai na falalar sallar jami'i fadin dalilai na sallar jami'i da aka ga kenan in mutum ya kwadaitu ya kalli hadisan falalar jam'i ya shigo masallaci ya gashi shi kadai ba wani an gida da sallah sai ga ga wani nan ya tashi yana cikowa sai ya bi shi yanzu kaga in an kalli umumin dalilai na sallar falalar jam'i to kaga wannan shi ma yayin istinbati a karkashin wannan hadisan ya bi masubuki sallah yayi at-tarjihu to yanzu mun ji wayannan mazahib guda biyu ko mazhabobi guda biyu mun ji imam malik dawa na'am ban ji ba alhanafiya ne da malikiya a kaulin farko su sun ce ba za a bi masu buki sallah ba a inda kawai suka dan sassauta su malikiya suka ce idan masu bukin nan ya riske raka'a ɗaya ko fiye da haka a tare da liman to baya halatta wani ya zo ya mai fiye da baya halatta wani ya zo ya bi shi amma idan shi ma masu bukin bai samu sallah ko ɗaya ba malikiya sun yarda ka zo ka yi wa masubuki faida tunda shi ma bai samu rakawa ko ɗaya ba sai ku ci gaba da sallah to sai kuma mazhaba ta biyu ita ce mazhabar shafi'iyya da hanabila su kuma suka ce ya halatta masubuki wato wanda wato abin nan abu masubuki sallah sai dai su hanabila suka ce amma banda sallar juma'a mafhum sai ma ne ce at-tarjihu ko ga dalilai da sun kawo wa'yanne dalilan za a rinjayar shin za a fi masu buki sallah ko ba za a fi shi ba sai ma ne ce a tarji wurin jayarwa la shakka babu kokonto annal muta'ammila lalle duk wanda yayi lura fil adillati a cikin waɗannan dalilai yajidu zai samu anna ma akhadha ashabul qawl al awwal makamar malamai masu kauli na farko kuwa wani kauli ne na farko shine annal masbuqa cewa shi fa masbuqi mamumun mamu ne fala ya juzu likita da'u bihi koyi da shi a matsayin kai ka bi shi ya zama liman fa ba zai halatta ba wannan shine kaulin malaman farko ko masbuki mamu ne har ya idan da sallah su a wajen su mamu ne da aka ba za ka bi mamu sallah lirtibati salatihi bi salati imami suka ce domin sallar sa tana damfara tana da alaka a daura take da sallar limamin sa wa annal mamuma suka ce domin shi mamu la ya kunu imaman ba zai taba zama liman ba yana mamu kuma ya rikide ya zama liman wa ala hadha akan wannan taduru tidilalatihim duk dalilansu suna kewayawa ne ala hadha akan wannan taduru tidilalatihim duk dalilansu suna kewayawa ne ala hadha akan wannan cewa shi fa masbuki mamu ne wa qad ujiba an zalika ko da yake an ainihin wato ujiba an ba su amsa an zalika game da hakan bi annal masbuqa da cewa shi fa masbuqi ba'da salamil imam bayan liman yayi sallama fi hukumil munfarid yanzu cikin hukuncin sa kamar mai sallaci kadai ne ba ma mu bane yanzu ma mu ne lokacin suna tare da liman amma liman yana sallama yanzu ya sake shi yanzu ya zama mai cin gashin kansa da haka shi munfarid ne mai sallah shi kadai wa annahu ja'izun kuma ya halatta ta'awulul ma'muni ila ila imamin mamu ya juya ya rikide ya zama liman wal akasu kadhalika haka akasin haka liman ya koma mamu wannan yana halatta wal qawlur rajih fal qawlur rajihu zancen da yake zaman wato wanda ya fi zama wato arrajin wanda ya fi zama rinjayayyen zance wal qawlu tsani shine maganar malamai na biyu maganar shafi'iyya dawa da hanabila wannan shine rajihin kauli inji ainihin wato malam doktor yake cewa muhammad mansur sakwata yake cewa kauli rajihi wato zance mafi rinjaye shine kaulin malamai na biyu me yasa yake lirujihani lirujihani adillatihi sabida rinjayayyen dalilansu sabida dalilansu su suka fi zama wato rinjayayyu wa salamatiha min al-i'tiraf kuma dalilansu sun fi kukuta daga fito na fito ma'ana ba za a samu i'tiraf ko cin karo ko kuma wani ya fito ya ce kamar wa'ancan kaza sun kawo dalili kaza aka ba su amsa aka ce musu kaza to shi ko wannan ya fi kukuta min al-i'tiraf daga ainihin wato al-i'tiraf cin karo ko kuma fito na fito wa huwa ma rajjahu al-allamatu bin baz kuma wannan shine kaulin da allamatu bin baz ya rinjayar wal imam ibn usaym ibn usaymin da kuma sheikh muhammad salih ibn usaymin rahmatullahi alayhima Allah ya musu rahama wannan shine kaulin da suka rinjayar cewa masbuki za a iya bin sallah ma'ana in ka shigo masallaci za ka iya bin masbuki sallah a duba majmu'u fatawa ta bin ba wato mujalladi na sha biyu shafi na ɗari da arba'in da takwas wa sharhul mumti mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sha bakwai lakin na ashabal ƙaunin awwal sai dai lakin na ashabal ƙaunin awwal masu kauli na farko din nan asharu ila amrin muhimmin jiddan sun fai ishara zuwa ga wani al'amari mai muhimmanci kwarai da gaske wani al'amari ne wa huwa adamu wurudi hadhihi al-kayfiyati an salaf shine babu ba a taba samun magabata fa suna yin irin wannan kaifiyar ba a ga sahabbai suna yin feda ba masu muki ya tashi yana ciko sallah wani sahabi ya zo ya mai feda ya bi shi wannan ba tufa ba a samu daga magabata suna yin irin wannan kaifiyar ba ya ce wannan kuma gaskiya al'amari ne mai mahimmanci da ya kamata a ɗan koma a kalle shi ma'ahirsihim alal khairi tare da kwaɗayin magabata akan aikin alheri wa huduril jama'a da irin yadda suke da kwaɗayin halartar sallar jam'i amma ba a samu wani sahabi yana zuwa masallaci ya tara an idar da sallah ya ga wasu cikin sahabbai suna cikowa an tsere musu ya bi ba wani zalika don haka ne ma nabbaha sheikh ibn usaimin a sheikh ibn usaimin ya ja hankali rahimahullah ko rahmatullahi alai Allah ya masa rahama ma a tarjihi lil qawl tsani duk da cewa yarin jayar da kauli na biyu cewa akwai halacci na ainihin abu masubuki sallah fa qala sai ce amma fa al aqrabu annahu sahihun lakinnahu khilaful aula yake cewa kauli na biyu yarin jaya akan yarin jaya da kauli na biyu yace sai dai al aqrabu annahu sahihun zance mafi kusanci annahu sahihun ya inganta abi masbuki sallah lakinnahu sai dai khilaful aula ya saba wa abin da shi yafi kenan abin da yafi kar abu masbuki sallah amma an bi shi ba sallah ta yi in an bi masbuki sallah ta yi amma khilaful aula ne sannan ya ce wa huwa shi bin masbuki sallan nan ilal bid'ati aqrabu minhu ila sunna ya fi kusa da bid'a sama da kusancinsa da sunna in kana dan jin daɗi ma an dan abun nan to ka ji an zo ana dan rarran kushe kuma kujojin shi ma wannan kaulin ya rinjaya cewa ai ana magana akan halacci a babin halacci halal ne ka bi masbuki sallah amma rashin bin sa fa ya fi ina ba ta gane ya ce domin ka kalli matsalar ta fi kusa da bid'a sama da kusancinta da sunna bin masubuti sallah ya fi kusa da bid'a fiye da kusancinsa zuwa ga sunna to kaga ahlus sunnati tantagariya ya kaga shi ilal sunnati a karabu can zai amma an ka samu wani lokaci ko ka zo ka tara kai yayi amma fa ba ka da salaf akan haka in an ce nemo wani sahabi wanda shi ma yana yin feda ya gama su buke bi shi sallah za an baka aiki لأن الصحابة رضي الله عنهم domin sun sahabbai Allah ya kara musu yadda ma kanu yaf'aluna hadha ba sa yin wannan ba sa yin feda kana ar-rajulu idza fatahu shay'un min as-salati wato mutum cikin sahabbai idan wani abu ya kurce masa a sallah aba sai ya miƙe faqadahu wahdahu sai ga yana rama abin da ya kubuce masa shi shi kadai thumma inna hadha sannan ga wata illar shi bin masbuki sallah irin wannan yu'addi ila tasalsul to sallar za ta zama to series an fahimta za ta zama firis da haka ba lokacin gamawa wani ma yana zuwa an ya tar da wayan can ba cikin sun zo sun bi masu buki amma ba su ma ba cikin su lalle za a samu masu buki saboda haka sai ga wasu kuma sun zo suka tara ai daki da sallah ma ga wani ya tashi yana tukwa shi ma ya tibi su ma suna cikin yi sun kai karshe haka to kaga sallah ta zama firis kenan wannan zai bayu zuwa a samu sallah ta zama akwai tasansul فيصلي من دخل مع القاضي الذي يقضي ما فاته فيصلي من دخل sai zamanto wanda ya shigo masallaci yanzu shi ma zai yi sallah ma alqadi tare da mai ramawa allazi ya kazi ma fata wanda yake rama shi ma abin da ya kubce masa wa rubbama yafutu shay'un zai iya yiwa wani abu ya kubce wa mutum shi shi kansa wanda ya shigo yanzu zai iya yiwa wani abu na sallah ya kubce masa shi ma wanda ya shigo yanzu a ani hazar dakil ina nufin wannan wanda ya shigo yanzu shi ma zai iya yiwa wani abu na sallar ya kubce maka ba duka ya riska ba fa ya kabihi kaga shi ma zai tashi rama in ya tashi rama thumma ya ati salisun na uku shi ma zai zo ya bi shi wa rabi'un wa wa wa shine wannan dige digen da yayi haka zai ka iya samun jam'i guda daya amma ya yi rassa ya tafi jam'i wajen guda goma bi hadhihi al-hal yace to mala yace a irin wannan hali yazharu jiddan annahu bid'a ya bayyana karara wannan bid'a dan dama dama ya zama masbuki na farko daga shi sallar ta kare to dan dama dama kana shigowa ka tarar da ga wani masbuki sai kuka ji shi haka idan da sallah iyanan abun ya tsaya iyanan amma in ta zama serious to wannan ma da yake cewa ko shakka babu ta zama bid'a Eh, ban gane ba. masu boki eh eh ai shi ne dai abu ɗaya ne eh duk ɗaya duk matsayin abu ɗaya ne shi ne liman su ne mamu oh si dan su su biyu ko su biyu da ai wannan matsalar ta wanda ya shigo ya tara an idar da sallah zai bi wani jam'in ko ba zai bi ba ai mun karanta a can ba ko wannan matsalar kadiyar ita wa mun tattauna an fahimta yanzu dai ka gaskiya matsalar bin masbuki sallah din nan dai gaskiya sai a hankali ka duba liqa'atil bab al maktub da kuma wato a shafi na sha biyu sha uku da kuma na sha takwas sha bakwai sha takwas yake cewa huna farqun daqiqun jiddan baina qawlihi ghayru mashru'in ay laysa min hadi salaf salih wa qawluhu jaizun bi ma'ana anna salatu tasihhu wa la yu'id fahimta wato ka gane akwai bambanci tsakanin ghayru mashru' da kuma jaizun ghayru mashru' ay laysa min hadi salaf salih baya daga cikin karantarwar magabata bin masbuki sallah da kuma fadinsa da ya ce ya halatta to ma'ana annas salata tasihu bihi in an bi musubuki sallah fa sallah ta yi wala yujidu kuma mutum ba zai sake ba sallah ta yi an fahimta to asali sai sharadin limanci na uku yanzu mun gama da na biyu al-islam musulunci هذا شرط هذا الشرط ما لا يتي wannan sharadin mahallu ijma'i ahli al-ilm wato wannan sharadin na uku mahalli ne da malamai ma'abota ilimi suka yi ijma'i akan sa li'anna salatal kafir domin sallar kafiri la tasihhu ba ta inganta kama la tasihhu minhum sa'iru ta'at kamar yanda ragowar ibadu da ayyukan da'a ba ta inganta daga kafirai qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum wa ma mana'ahum ba wani abu ne ya hana su ba an ya hana an tuqbala minhum nafaqatum a karɓi ciyar wasu illa annahum kafaru billah sai dan kawai su sun kafirce wa Allah wa bi rasulihi da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan sai nuna cewa ba nafaqatuhum kawai ba dukkan ayyukan da'a su ba za a karɓa ba saboda kafirai ne sun kafirce wa Allah da manzansa الرابع sharadi na hudu na limanci kaga kenan sharadi na uku ba za a bu kafiri sallah ba domin ko shi kadai ya sallah ba ba za a karba ba ballantana a bi shi arrabi'u na hudu az-zukuratu mazakanci fala tasihu imamatul mar'ati mutlaqan limancin mace baya inganta kwata kwata ma zakarahu al-musannif rahimahullah abinda mawallafin littafin iziya abul hasan ashazari ya ambata min ishtirati dhukurati na shartanta maza kanta fil imamati alimanci cewa lalle sharadi ne sai liman ya zama namiji wa annal mar'ata kuma ita mace tumna'u anha an hana ta ta yi limanci mutlaqan kwata kwata huwa madhhabu al imam malik rahimahullah wannan mazhabin imam malik kenan mace ba ta zama limamiya kwata-kwata ko ga maza ko ga mata. Wa wafaqahu jumhur kuma mafi yawan malamai sun mara wa Imamu Malik baya akan haka. Alaman imamatiha amma fa akan hana ta limanci lirrijali ga maza banda mata. Ma'ana sauran jumhur da suka wafaka ma'ana suka mara wa Imam Malik baya sun mara masa baya akan mace baya halatta ta yi limanci ga maza ba wai kwata-kwata ba ga maza wa amma imamatu hannisa amma game da limancinta ga mata ta yi wa ‘yan uwanta mata limanci fa a jaza shafi'i kar ka ɗauka wani abu sabon karatu ne imamu shafi'i da muke ji shi ya halatta ya ce mace za ta yi wa ‘yan uwanta mata limanci ba imamu shafi'i kaɗai ba wa wafaqahu ashabu malam ashabu ya mara wa imamu shafi'i baya wannan malam ashabun ba ɗaya ne daga cikin manyan malaman malikiya yana cikin turakun malikiya malam ashabu an fahimta malam ashabu ya ainihin wato mara wa wannan magana ta imamu shafi'i baya minal malikiya kuma karka ɗauka ashabun nan ɗan wata mazhaba ne malam ashabu ɗin nan ɗan mazhabar malikiya ne ya goyi bayan ra'ayin jumhur a ra'ayin shafi'iya cewa mace za ta iya yi wa mata ƴan uwanta limanci naqalahu anhu al-lakhami malan lakhami ya ruwaito wannan magana daga shi ashabu wanda duk suna cikin malikawa shi kansa lakhami din wa zakarahu al-kharshi fi sharhi haka malan kharshi shi ma ya ambaci wannan magana fi sharhi a cikin sharhinsa ala muktasar khalil ga wannan littafin nan muktasar khalil abokin mutuwar tsoho abokin tsuban yaro lawali da sani kenan an fahimta shi ne muktasar khalil jawahirul ikilil haka ake masa kirani littafin an fahimta wa an wa an abi thawr wa tabari sannan an ruwaito daga abu thawr da imam tabari wayannan malamai guda biyu su sun tafi akan jawazu imamatiha halaccin limancin mace alal itlaq a wawaice ma'ana ba alal itlaq saki ba kaidi dawa dawa abu thawr at-tabari in suka ce hannun mazan ma za ta iya waliwanci shi ne amfani irin wannan karatun don kan kanka ya zamanto ya saba jin maganganu da tattaunawa ta malamai irin wannan shi ke sa za ga ba a rigima in wani ka gan shi yana wani abu kai kana da masaniya cewa akwai wanda ya dogara da shi shi sa karatu irin wannan ana yin sa za ga mutane suna wayewa suna ƙara fahimtar addini in da kaulin wani malami guda ɗaya ka rike to ba akwai ba shi kaɗai man yawan malami ba akwai sauran malamai kuma su ma suna da ta cewa to in ka ji maganganun sai kuma ka ji dalilan da hujjojin to da yake ba malami ake bi ba hujjar da ya dogara da ita ita ake bi to in ka ji hujjojin kuma a nan sai ka ga kai maganar wani za ka bi ba za ka bi maganar wani ba domin hujjar wani kai ta fi ƙarfi a wajenka. Ina fata an fahimta. to yanzu kaga muna da mazhabobi guda uku shi yasa sai malam yace fa hahuna anan game da wannan matsala ta limancin mace to akwai salatatu mazahib mazhabobi ne guda uku akan wannan da haka in ka tashi yin magana ga mace za ta yi limanci ko ba za ta yi ba ka ce to mazhabobi ne guda uku akai za mu ji su annal mazhabal awwal mazhaba ta farko fa huwa qaulul jumhur shine mazhabar jumhur mafi yawan malamai kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa huwa ishtiratu dhukuratu lil imama shine sharadi ne limanci sai ga namiji wa man'i imamati al mar'ati mutlaqan da kuma hana mace ta yi limanci kwata kwata sawa'un lil rijali aw lin nisa ga maza ne ko ga mata wannan shine ra'ayi mazhaba ta farko sun ce kwata kwata sharadin limanci sai dai namiji mace ba ta zama limamiya ga maza ko ga mata ‘yan uwanta ballantana ga maza. Wa hujjatuhum to menene mecece hujjar wannan mazhaba din suka ce annal imamata niyabatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai shi limanci wakilci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani liman da kake gani ai limamin farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan liman baya nan sai na na'ibi da haka duk limaman duniya da kake kallon su na'ibai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatu wal a'immatu min ba'dihi da kuma jagorori da suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sahabban nan da suka jagoranci addini Abubakar Umar Uthman Ali da haka duk wanda ya zo yana limanci to yana wakilta a sanadiyar ba su nan babu su shine duk wani liman yake zama liman wa min shartihim az-zukura da haka daga cikin sharadin wanda zai zama na'ibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi ne ya zama namiji an fahimta wannan hujja ka koma cikin al-muhazzab min al-fiqh al-maliki na al-shaykh Muhammad Sukhal al-Majjaji a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da shida za a ga wannan magana wannan ita hujjar malikiya cewa lallai su ba su yarda ba da sauran jumhurin malamai liman sai dai ya zama namiji me hujjar suka ce saboda kujeran limanci kujera ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda zai hauta sai na'ibi an gani a aikace annabi din na'ibansa waɗanda in baya nan ya dinga sawa su yi sallah maza ne wal mazhabu tsani mazhabi na biyu to ya ku tsaya nan an ce lokaci yayi sai mu tashi mazhabi na biyu sai ku rike kun ji mazhabi na farko ko karatun zai yi dadin ji ko insha Allah Allah ya kai mu tashi mai zuwa sai mu ji mazhabi na biyu da na uku insha Allah kullum mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yi mana